الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله عز وجل وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور مهدفاتها وكل مهدفة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يوم الله سبحانه وتعالى ya ƙara ƙaddara haɗuwarmu domin ci gaba da karatu a cikin wani littafi namu mai albarka littafin ahkamul jana'iz wa bid'aha wanda Sheikh Muhammad Nasiruddin Al-Albani ya rubuta Allah ya ji amalan da rama idan dai muna tare za a tana cewa muna bayani ne a cikin abin da ya shafi ma ya harumu inda al-quburi abubuwan da suke haramun ne aikata su a wajen kaburbura mun karanta abubuwa kamar guda shida yanzu kuma insha Allah ta'ala za mu tashi na bakwai ɗin shi ne assalatu ilal ƙuburi abu na bakwai da shari'a ta haramta yinsa a makabarta ko a wajen kaburbura shi ne mala ce assalatu ilal ƙuburi yin sallah ana fuskantar kabari kalmar ila da aka ce assalatu ila sallah izuwa abinda ake nufi da izuwa shine fuskanta ma'ana ka yi sallah kana fuskanta kabarin kabarin yana gaban ka kana fuskantarsa kamar yadda muke sa alƙibla a gaban mana kallanta to sai mutum ya sanya kabari a gaban sa yana fuskantarsa wannan yan uwa haramun ne a shari'a malayatul hadithil mutaqaddim anifan ya faɗa ka ne saboda hadisin da ya riga ya gabata a cikin a cikin mas'ala kaɗan da ta wuce a baya ita ce matsalar da ko kuma hadisin da ya kawo wanda annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi yake cewa la tusallu ila alquburi kada ku yi sallah zuwa kaburbura cikin hadisin sai ya ce wala tajlisu alaiha sannan kuma kada ku zauna akan kaburbura to mala ya ce wa fihi a cikin wannan dalili da muka karanta ko kuma hadisi dalilun ala tahrimi salati ila alqabri li zahirin nahi dalili ne da yake nuna haramcin yin sallah ana fuskantar kabari saboda bayyanannen hani da ya tabbata a cikin hadisin da kamar yadda muka ji shi annabi ya ce la tusallu ila alquburi kada ku yi sallah zuwa kabarbara wa huwa ikhtiyar an-nawawi wannan magana ita ce maganar da Imam an-Nawawi ya zaba fa qala al-Manawi fi fayd al-Qadir Imam al-Manawi ya faɗa a cikin littafin sa mai suna Fayd al-Qadir sharihan lil hadisi lokacin da yake wa wannan hadisi da muka karanta sharhi sai ya ce ai mustaqbilina ilaiha abinda ake nufi shine kada su yi sallah mustaqbilina ilaiha suna masu fuskantar kabarbara lima fihi min at-ta'zim al-balig saboda abinda yake cikin wannan aiki na fuskantar kabarbara na girmama kabarin ko wanda yake cikin kabarin wanda yake girmamawa ce al-balig ta wuce kimar da shari'a ta bukata a yi لأنه من مرتبة المعبود saboda hakan kamar martaba ce kima ce da wanda wanda ake bautatawa shi shi kadai shi ya kamata a bawa ita shine Allah subhanahu wataala a fuskance shi ayi masa ibada ba a fuskanci wani kabari ko wanda yake cikin kabarin ba fa jama'a yani alhadith bi tamamihi bain an-nahy an istikhfaf bi at-ta'zimi wa at-ta'zim al-baligh malai ce sai wannan hadisi ya tattara tsakanin hani game da takaitawa wajen girmama kabari da kuma girmamawa da ta wuce ka'ida abin da yake nufi da takaitawa wajen girmama kabari shine shari'a ta hana mutum ya zauna akan kabari ko ya taka shi ko ya bi ta kansa ya tafi a kansa ya wuce wannan da shari'a ta hana shi kamar yadda muka ji a baya to kaga taka kabari ko zama a kansa ko bi ta kansa wannan da zamu iya kiransa a matsayin me rashin girmama kabari ina fata an fahimta to shari'a ta hana shi sannan sai ta hana kuma at-ta'zimul balig girmamawa da ta wuce ka'ida ta wuce kima shine me a kalle shi ayi sallah shi ma sai shari'a ta hana shi dama mu kamar yadda muka sani al'umma ce wa kazalika ja'alnakum ummatan wasatan al'umma ce tsaka tsakiya ba ma yin nan ba ma yin can la sharqiyya wala gharbiya haka muke dama thumma qala fi mawdu'in akhar sannan sai shi imam al-manawi ya ƙara faɗa cikin wani littafi na na faidul qadir a wani waje daban ya ce fa inna dhalika makruhun saboda irin wannan aiki aiki ne da yake makruhi fa in qusida insanu tabarruki bis salati fi tilka al-buq'ati faqad ibtada'a fi ad-din ma lam ya'zam bihi Allah idan mutumin da ya je fuskanci kabarin dan yin sallah ya fuskance shi ne littabarruki dan kamar yadda ake cewa tabarruki neman albarka ma'ana ba ya fuskanci kabarin ba ne don bauta ya fuskanci kabarin ne ko kuma ya je yi sallah ne a daidai kabarin don tsammaninsa yana ganin cewa mutumin da yake cikin kabarin wani bawan Allah ne nagartacce yin sallah inda yake abu ne na neman albarka saboda haka ya je sallar malai ce to mutum idan yayi wannan idan yayi sallah da wannan manufar faqad ibtada'a min ad-din ma lam ya'zan bihi Allah hakika ya kirkiro wani abu a cikin addini wanda Allah madaukakin sarki bai izini da shi ba ma'ana ya kirkiro sabon bid'a kenan ya kawo ta cikin addini abin da yayi haramun ne bai kai ga shirka ba idan da wannan manufa ta tabarruki kenan wal maradu mala yace abin da ake nufi da mala yace irin wannan sallah da mutum zai maka ruhi ce sai ce karahatu tanzih abin da yake nufi shine karahatu tanzih idan aka ce karahatu tanzih duk inda kake karatu sai ka ji malamin fiqh ya ce karahatu tanzih to abin da yake nufi da ita shine karhanci irin wanda ka sani ma'ana idan ka aikata abin ba ka da laifi amma idan ka bashi ba za ka samu lada ina fata an fahimta dama a fiki wanda ai shine ma'anar karhanci ko yawa ma yuthabu ala tarkihi wala yuqabu ala fi'lihi ma'ana abinda za a samu lada idan aka bashi amma idan aka aikata shi ba za ya hukuma ba wannan shine makaruhi to shine shine karatu tanzih abinda yake nufi da makaruhi kenan qala an-nawawi imam nawawi mai littafin riyadus salihi ne yace kaza qala ashabuna da wannan fatawa ne malaman maza ba mu suka yi fatawa ma'ana maza ba su ta shafi iya kenan walau qila bi tahrimihi li zahir al hadithi lam yab'ud mala yace da wasu daga da za a ce wannan abinda aka hana in fuskanta kabari ai sallah idan aka fuskanci da aka yi sallah haramun ne saboda zahirin hadisin yace to wannan ma'ana ba ta nesa ba za ta dauka kwarai da gaske ويؤخذ من الحديث النهي عن الصلاة في المقبرة فهو مكروه كراهة تحريم yace za ku mu cira daga cikin hadisin cewa yana nuna mana game da hani game da sallah ana fuskanta kabarbara ko fil maqbarati a cikin makabarta fa huwa makruhun wannan aiki makruhi ne amma karahatu tahrimin karhanci na haramci ma'ana kun ga akwai karahatu tanzihin akwai karahatu tahrimi aka ce karatu tanzihi shine makaruhi irin wanda kake dauka idan kuma aka ce karatu tahrimin to shine abin da yake na haramun wanda kamar da bayani dan ya sha gabata a baya cewa duk inda malamai mutaqaddimu ne suka ce al makruhu abin da suke nufi da shi shine me haram wannan bayani ya riga ya gabata shi malam albani cewa yan bagi ayu ulama ya kamata a sani a gane cewa anna tahrim al madhkura hakika haramcin da aka ambata innama huwa idza lam yaqsud bi istiqbali ta'zim al-qubur a haramcin zai tabbata ne kadai idan shi mai fuskantar kabarbara ya fuskance su ne ba tare da yana nufatar girmama su a cikin ransa ba abin nufi bai je ya tsaya ya fuskanci na cikin kabari yana fuskantar sa da niyyar girmamawa da kambamawa irin girmamawa da ake Allah madaukakin sarki idan yi haka to da can ya canza ya tashi daga haramci ya tafi wani abin daban kuwa wa illa malai ce idan ku ba haka ba fa huwa shirkun to abin ya zama shirka abinda malai ke nufi shine idan mutum ya fuskanci kabar yayi sallah idan ya kasance ya fuskanci kabar ne littabarruki dan neman albarka kawai ba dan girmama na cikin wanda na cikin kabarin ba to wannan abin da ya haramun ne amma idan yayi saboda girmamawa to wannan kuma ya tashi daga neman albarka ya zama ibada kenan dukkan mutumin da ya yi wani Allah ibada wannan ya suna abin da ya shirka ce ina fata an fahimta abin da malai ke nufi ko yawwa malai ce qala shaykhu alinu al-qari fil mirqat babban malami mulla anil qari faɗa a cikin littafin sa mai suna al-mirqat fi sharhi fi sharhi li hadha al-hadith a cikin sharhin da yake wannan hadisi da muka karanta a farko yace wa yanbaghi awalau kana هذا التعظيم ولو كان هذا التعظيم حقيقة للقبر ولصاحبه لكفر المؤظم ما لتي دا أتي هذا التعظيم وأن جرم ما واد دائع ونتكين كبري حقيقة للقبر ولصاحبه زي تبتني قوان ديكي تكين كبر كوك مشي أكن كبرن ما لتي لكفر المؤظم توداشي وان ديزي وأن أيكي نجرم ما دا يفتدق الدين المسلمين فالتشبه به مكروه shi yasa mutum yayi koyi da wanda aka ce aikinsa kafarci ne makaruhi ne bai kamata ba me koyi da shi shine mutum ya je sallah a wajen ba dan girmama shi ba dan neman albarka ko abin da ya kama da haka wayan bagi ayakuna karahatu tahrimin abin da ya kamata wannan wannan karhanci ya zama shine karhanci na haramci wa fi ma'anahu bal aula minhu malai ce to abin da zai iya shiga cikin wannan abin da shari'a ta hana na fuskantar kabari a yi sallah ko fuskanta wanda yake cikin kabari a yi sallah malai ce bal aula minhu bari ma wannan abin da zamu kawo yanzu zai fi cancanta ya shiga cikin hannun ma sama da wanda muka ambata menene sai malai ce aljinazatul mawdu'atu shine ajiye jinaza da ake a fuskance ta a yi sallah me malai ke so ya ce a nan wajen shine a yanzu misali idan aka ɗauko janaza aka kawo ta za a yi mata sallah to sai aka ci sa'a kuma lokacin ɗaya daga cikin salloli guda biyar ne to sai ya kasance an sa janazar a gaba an fuskance ta an yi sallah azhar ko la'asar ko magariba sannan idan an gama an yi sallah kuma sai a sallar janaza din to abin da yake so yace shine a fuskance ta a wannan sallar ta azhar din shi ma haramun ne bai kamata ba ina fata an fahimta abin da yake so yace sai a dauke ta a mai da ita can gefe can wani waje a batta sai a sallar magariba ko sallar isha ko azhar ko la'asar idan an gama gaba ɗaya sai a fito da ita daga inda take sai a je ta a mata sallah ina fata an gane amma a sa ta a gaba ana sallah azhar ko al'asar wannan shi ma haramun ne bai kamata ba mala yace wa huwa min mabtuliya bihi ahlu makkata wannan abin yana ɗaya daga cikin abin da aka jarrabu mutanen makka da shi abin da ya faɗa haka saboda za ku ga kusan duk sallah daga cikin sallolin nan guda biyar za a yi sallar janaza a garin makka ko madina haka ne aiko kusan duk sallah guda biyar ɗin sai saboda galibi su mamatansu idan suka rasu ba a yi musu sallah ko ina sai a abin nan a ka'aba sai a harami me yasa saboda wannan taron jama'a da ake bukata a samu masu tauhidi to ana tsammani za a same su ana to shi sa kowa sai ɗauko mamacinsa idan aka yi masa wanka a haɗe kan makararsa sai a kawo shi nan sai a aje shi gaban limami sai a mai sallah to galibi sai a aje su a gabakin ka'aba lokacin sallah ne idan an yi sallah an gama sai kuma a matso da su sai a mai sallah to wannan abin zai sa lokacin da aka aje su din ana sallar magriba ko azhar ko isha za ga ana fuskantar su ina fata an fahimta to kaga dai abinda malai yake kokarin hanawa yana kokarin shigowa ciki kenan to shine yace abinda aka jarabi mutanen Makka da shi kenan haythu yad'una aljinazata inda alka'bati thumma yastaqbilunaha thumma yastaqbiluna ilaiha yadda suke aje gawawwakin su a daidai dakin Ka'aba sannan kuma su fuskanci su sallar magariba ko azhar ko la'asar ko ɗaya daga cikin salloli guda biyar bayan sun gama kuma su sallar janaza wannan ba daidai bane Allah subhanahu wataala ya samu dace abu na takwas da shari'ar musulunci ta hana as-salatu indaha walau bidun istiqbali shine yin sallah a inda kabari yake ko kabarbura ko makabarta malai ce walau bidun istiqbalin ko da mutumin da yake sallar baya fuskanta kabarin kai tsaye an fahimci bambancin sa aiko shi wannan kabarin yasa a gaba yake kallon sa yake sallah shi kuma wannan in dai a inda a cikin makabartan ne to haramun ne wannan hannun ya shiga ciki an fahimta ko ba kabarin yake kallo ba a cikin makabarta haramun ne ko kuma inda kabari yake bai kamata mutum ya je wannan wajen ya sallah ba wa fi ahadithun malai ce a cikin wannan hadisi da shari'a ce akwai hadisi kamar haka al-awwalu hadisi na farko an abi sa'idin al-khudri radiyallahu anhu qala an karbo daga sahabi abu sa'idin al-khudri da Allah ta tabbata a gare shi yace qala rasulullah sallallahu alaihi wa sallam manzon Allah tsira da aminci tsara tabbata a gare shi yace al-ardu kulluha masjidun illa al-maqbarati wal hammam illa al-maqbarata wal hammam annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi yace al-ardu ita ƙasa dukkaninta masallaci ne wajen yin sallah ne abinda wannan yake nufi shine addinin musulunci ya bawa musulmi dama a duk inda sallah ta kama shi yana da alola zai yi sallah a wannan wajen ba dole sai ya shiga cikin masallaci ba idan akwai bukatar haka sabanin sauran addinai kun ga yahudawa da kirista duk inda suke a duniya in za su ibada sai sun shiga ina dakunan ibadansu ba haka bane sai sun shiga dakunan ibadansu amma addinin musulunci sai Allah ya bamu dama cewa duk inda kake idan sallar ta kama ka kai sallah a nan wajen wannan kasar da kake kanta ya halatta kai sallah a wajen amma su za ga dole sai mutum ya tashi daga inda yake ya shiga cuci sai ya tashi daga inda yake ya shiga ɗakin ibada sannan zai je yi sallah annabi tsira da aminci su ƙara tabbata a gare shi ce illal maqbarata sai dai makabarta ina ne makabarta inda ake binne mutane kenan nan ba wajen sallah bane ina fata an fahimta to kun ga nan wajen ko da kana fuskantar kabari ko baka fuskanta in dai makabarta ce yan uwa ba a sallah a wajen bai kamata ba wal hammam da kuma ban daki inda ake cewa al hammam shine dakin wanka inda ake wanka kadai shine ake ce masa al hammam galibi a larabci to ko dai ban daki ko makabarta ɗaya daga cikin waɗannan wurare guda biyu addinin musulunci ya haramta yin sallah a wajen wannan hadisi akhrajahu ashabu sunan al-arba'a illa an-nisa'i malaman malamai masu littafin sunan guda hudu su suka rawaito shi Abu Dawud kenan da Tirmidhi da Ibn da Ibn Majah banda nisa'i wa ghayruhum bi sanadin sahihin ala shart ash-shaykhayn kama qala al-hakim wafaqahu adh-dhahabi wa u'illa bil irsal sai hadisin an illanta shi da irsali ma'ana mursali ne hadisin walaysa bi shay'in sai malai ce amma wannan tumar da aka yi hadisin ba tuhuma ce da ta gaskata a kansa ba walau sullima bihi da ma za mu sallama cewa hadisi ne mursali faqad jaa min tariqin ukhra min tariqin ukhra salimata min al-irsal ai hadisin yazo ta wata hanyar daban wacce ita wata hanyar ta kubuta daga kowane irin irsali da ake tumar hadisin da shi wa hiya ala sharti muslim kuma ita wannan hanyar ta zo ne akan sharadin muslim wa qad fassaltu al-qawla fi dhalika malai ce na riga na rarrabe bayani filla filla dalla dalla في الثمر المستطاب أشكال التاب سميسونا الثمر المستطاب في الباس السادس من السلاة أشكال بنتكي كوكما بابنا بكوي دي نشيد دي كلا ديك بياني أكن سلا شيل التاب الثمر المستطاب الشيخ محمد ناصر الدين الألباني يربو تاشيني كوي أكن بيكيو زلا بيكيو ما أنا yadda ka gama malamai suna rubuta littattafan fikihu kamar irin su fikihu sunna irin su minhajul muslim da tawla da ake rubuta na fikihu sunna a kawo wata matsala ta fikihu sai a ɗaure ta da ayoyin ƙur'ani ko hadisan annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi to shi ma haka yi wannan littafi nasa littafi ne mai kyau ƙwarai da gaske afani hadisi na biyu an anasin an karɓo daga anas dan malik annan nabiyya sallallahu alaihi wasallam haƙiƙa annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi naha anis salati bainal quburi yayi hani game da yin sallah a tsakanin kabarbara kun ga wannan shi ma ba bayani ake akan fuskanta ba tsakanin kabarbaran ma'ana mutum ya tsakanin kabari da kabari ya sallah wannan bai halatta ba qala fil majma' imam an-nawawi ya faɗa cikin littafin majma'u zaid yace rawahu al-bazzar wa rijaluhu rijalu sahih wannan hadisi imam al-bazzar ya fitar da shi mazajansa mazajan sahih al-bukhari ne qultu qala albani yace wa rawahu ibn al-a'rabi fi fi mu'jamihi والطبراني في الأوسط وضياء المقلسي في, الأحا... في الأحاديث المختارة وزادوا أتاس رواية سكما سيسك أرادة سوى على الجنائز معنى النبي صلى الله عليه وسلم أرادة بتا أغريش أنا سلا لكان كبربرا أكان سلا أكان غاوة وترواية كما تأرادة أكان غاوة الثالث حديثنا أكو عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال أنكر أولا حديثي دقى سابي عبد الله بن عمر shi kuma daga annabi tsira da abinci su ƙara tabbata a gare shi ya ce ij'alu fi buyutikum min salatikum annabi tsira da abinci su ƙara tabbata a gare shi ya ce ku sanya wani sashi daga cikin sallolinku fi buyutikum a cikin gidajenku me wannan yake nufi ma'ana sallolin da kuke na nafila kada ku rinka yin su duka a masallaci ku ɗauki wani kaso ku rinka yin su a cikin gidajenku bari ma ita sallar nafila yan uwa abinda addinin musulunci ya fi so shine mutum yayi ta a gida sama da a masallaci dan abinda annabi tsira da abinci tsara tabbata a gare shi ya faɗa shine sallar nafila mutum yayi ta ta fa falala a gida sama da mutum yayi ta a masallaci ko da masallacin manzon Allah ne kuwa sallallahu alaihi wasallam wanda mun san sallah guda daya raka'a biyu da mutum zai a masallacin annabi tsira da abinci tsara tabbata a gare shi sai yayi sallah dubu a wani masallacin da ba irin ta ba sannan zai kamo ta raka'a biyu kawai idan kai ka gama to sai kai sallah dubu raka'a dubu a wani masallacin wanda ba wani masallacin ba sannan za ka kamo mutum da ya raka'a biyu ina fata an gane to kaga kuwa a ce sallar da mutum zai ta nafila a gida ta fi falala sama da ita a masallaci ko da masallacin annabi ne ka san falalar ba kaɗan ba ce to shi sa mu daina wofintar da gidajenmu mu daina mu rinka ajiye wani sashi na sallolinmu a ciki wasu idan za ka yi misali nafilar bayan salloli to wasu idan ka yi su a masallaci wasu kuma sai ka bar sai ka koma gida sai kai abin da shari'a take bukata kenan kuma wannan sallolin da ake bayani su ne sallolin nafila banda farilla ita sallar farilla yan uwa dole ne wajibi ne mutum ya tashi daga inda yake ya bar duk abin da yake a lokacin da yake yi ya ta masallaci ya je ya sallah babu wani uzuri da shari'a ta karba wa mutum ana sallah yana ji bai ji yayi ba in ba abin da ya shafi rashin lafiya ko bacci ko mantuwa ba amma dole ne in dai ka ji an yi kiran sallah a masallaci ka tashi duk abin da kake gaba shi ka je kai sallah idan ko ba haka ba kana ji aka yi sallah duk masallatan unguwa wancan sun gama wancan sun tayar wancan sun fara duk kai baris ka ci gaba da abin da kake sai da aga masalla sannan ka je kai alula ka zo ka shimfiɗa da duma a shagonka ko a gaban rufanka za ka yi sallah wallahi wannan ka saba Allah laifi ne babba ba daidai ba ne Allah maɗaukin sarki ya samu dace annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ya ce wala tattakhidhuha quburan kada ku riki gidajen ku su zamto kamar makabarta ko kamar kabarbara me ake nufi a wannan annabi ya ce ku sanya wani sashi daga cikin sallolinku a gidajenku saboda kada ku mai gidajenku su zama tokan makabarta wannan sai nuna mana cewa ashe makabarta guri ne da ba a yin mai a ciki sallah ina fatan fahimta kun ga wannan hadisin bai fito karara ya ce kada kai sallah a makabarta ba amma kuma a madululin hadisin abin da zaka iya fuskanta me yake me yake so ce maka kada kai sallah a makabarta zamu zo mu tattauna da malamai suke akan wannan abu tattaunawa ce mai matukar ban kai kwarai da gaske wannan hadisi akhrajahu al-bukhari wa muslim imam al-bukhari da muslim suka rawaito shi muttafaqun alayhi ne kenan wa ahmad da imam ahmad dan hanbal الرابع حديث نهدو عن أبي هريرة قال أن كربو دغ سابي أبو هريرة يتي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أذن الله تيرا da abincin Allah tsar tabbata a gare shi yace la taj'alu buyutakum maqabir kada ku sanya gidajen ku su zamto makabarta inna shaytana haqiqa shaydan yamfiru min al-bayt alladhi tuqra'u fihi suratul baqara yana gudu daga gidan da ake karanta suratul baqara a cikin sa wannan hadisi ina ji mun gabatar da shi a baya idan za ku iya tunawa annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ce kada ku sanya gidajen ku zamto makabarta saboda me shi dan yana gudu daga dukkanin gidan da ake karanta suratul baqara a cikin sa akhrajahu muslim imam muslim fitar da wannan hadisi wa qad tarjama al-bukhari lil hadith al-thalith bi qawlihi hadisin nan na uku da muka gabatar wanda annabi ke cewa ij'alu fi biyutikum min salatikum wala tattakhidhuha quburan imam al-bukhari a cikin littafin sa sahih da yazo sai yawa sai yawa wannan hadisi babi da cewa babu karahiyati salati fil maqabir babin da zai bayani game da karhancin yin sallah a makabarta abin da yake nufi da karhanci na shine haramci babin da zai bayani game da haramcin yin sallah a makabarta وبين وجه ذلك الحافظ في شره فقال ما مختصره ابن حجر الأسقلاني ديزو شرح سي البخاري ديزو ديزو wannan babi sai ya fuskantar ko kuma ya kokarin alakanta wannan babi da Imam Bukhari ya kulla da kuma hadisin da Imam shi Imam Bukhari din ya kawo wanda a takeice abin da Ibn Hajar ke cewa shine istanbaqa min qawlihi fil hadithi imam bukhari yayi istinbadi yayi kokarin fito da hukunci a cikin fadin annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi a wannan hadisi da yace la tattakhiduha quburan kada ku riki gidajen ku su kasance kamar makabarta ko kamar kaburbura sai yace annal qubura laysat bi muhallil ibadati saboda kaburbura ba guri bane ba waje bane da ya dace a ibada a wajen fatakunu salatu fiha makruhatun sai sallah a wajen a makabarta ko a makabarbara ta kasance abu ne da yake makaruhi waqad naza al-isma'ili al-isma'ili al-musannaf fi hadhihi tarjuma fa qala akwai wani malami mai suna al-isma'ili shi kuma sai da yazo zai wannan hadisi sharhi sai ya ga abin da Imam al-Bukhari yayi na yau wannan babi da cewa babin da yake nuna karhancin yin sallah makabarta sai ga bai dace ba so da ka sai jayayya da Imam al-Bukhari yace الحديث دال على كراهة الصلاة في القبر لا في المقابر كجا أبن ديتي سيتي وانا حديثي فا ينا نونا من كرهان تنين سلاني أكبري با أوزان كبر برا با an fahimci abin da yake so ce ba a fahimta ba za mu ji insha Allah ta'ala ma'ana shi hadisin yana nuna mana karhancin yin sallah ne fa a cikin kabari ba inda kabarbara suke ba an gane za a yi sallah a cikin kabari to za mu ji insha Allah ta'ala za ku ji qultu ibn hajar al-asqalani sai yace sai nace قد ورد بلفظ المقابر كما رواه مسلم من حديث ابي هريره اي حديث ya zo ne da lafazin almakabir ko da da yake a wata ruwa ya zo da lafazin alkabar saboda aka ce almakabir jam'i ne na me na na qubur almakabara ita ce me makabarta jam'i ta sai a ce me na'am almakabir shine jam'in sa sai kasance jam'i ne na almakbaratu amma alƙabru shi ne zama sai kasance mai alƙuburu an fahimta kaga alƙabru kabari guda ɗaya kenan alƙuburu kabarbara da yawa almaqbaratu makabarta guda ɗaya almaqabir makabartu da yawa kenan ina fatan fahimta to kaga tun da hadisin yazo da lafazin almaqabir ba ma ai kabarbara ake bayani ba ma'ana gurbin da ake kabarbara a wajen ake nufi tunda akwai bambanci malai ce kamar yadda imam muslim ya rawaito wannan hadisi da lafazin la taj'alu buyutakum maqabir kada ku sanya gidajenku su kasance makabartu wa qala ibnu wa qala ibnu tin babban malami ibnu tin yace ta'awwalahu al-bukhari ala karahati salati fil maqabir imam al-bukhari ya fassara shi hadisin akan karhancin sallah fil maqabir a cikin makabarta mutlaqan ma'ana kowace irin sallah mutum zai a cikin makabarta haramun ne wa ta'awwalahu jama'atun ala annahu innama fihi nadabu ila salati bil buyuti amma wasu daga cikin malamai wasu jama'a daga cikin malamai sai suka fassara hadisin akan abinda hadisi yake nufi shine annadabu ila salati fil buyuti ma'ana mustahabbanci da jan hankali da kwadaitawa da shari'a ta akan yin sallah a cikin gida abinda hadisi yake nuna mana kenan amma ba karhancin yin sallah a cikin a makabarta ba idil mauta la yusalluna wai suka ce saboda mamata ai ba sa yin sallah ka annahu qala kamar wai abinda hadisi yake cewa abinda annabi tsira da abinci tsara tabbata a gare shi yake nufi shine la takunu kalmauta bari ku ji wannan abin sosai da sosai la takunu kalmauta kada ku kasance kamar matattu allazina la yusalluna fi buyutihim irin waɗanda ba sa yin sallah a cikin gidajensu wahiyal quburu ina ne gidajensu shine kabarbara an fahimta kuwa wato al'amuran malamai akwai ban mamaki kwarai da gaske suka ce abinda annabi yake nufi shine kamar abinda annabi yake cewa kada fa ku kasance kamar mamata waɗanda su mamata ba sa yin sallah a cikin gidajensu to kuma mai tambaya tambaya cewa ina ne gidajen mamata sai aka ce shine kabarbara ma'ana abinda annabi yake cewa shine ku ku rinka yin sallah a gidajenku ku rayayyu kenan saboda su mamata ba sa yin sallah ina a gidajensu shine kabarbara an fahimta kun ga hadisin ma gaba ɗaya ba bayani yake akan kada kai sallah a makabarta ba hadisi ne kawai da yake nuna me kwadaitarwa ga maka da kai sakaran in sallah a gidanka to su yadda suka awwala hadisi ke da suka juya shi suka fassara shi shi za galibi duk abin da aka ji malamai sun faɗa akwai abin da suka dogara da shi ko kuma akwai irin tawilin da suke sawa'un tawilin nan mahmudi ne ko kuma mazmum amma dai ga akwai abin da suka dogara a kansa mala ya ce ƙala fa amma jawazu salatu fil maqabir aw al man'u minhu fa laysa fil hadisi suka ce amma halaccin yin sallah a makabarta ko hana sallah a makabarta suka ce fa laysa fil hadith ma yu'khadhu minhu zalika a cikin wannan hadisi ba ba abin da zamu iya dauka game da haka shi hadisin bai nuna mana halaccin yin sallah a makabarta ba ko kuma hana sallah a makabarta babu abin da yake nuna haka suka faɗa saboda wannan tawilin da suke kuntu mala albani yace sai ibn hajar ke cewa in arada in arada annahu la yu'khadhu minhu bi tariqi al-mantuqi fa musallamun idan abin da yake nufi cewa hadisin bai fito karara ya ce kada a yi sallah a makabarta ba yace to wannan mun sallama ai a cikin hadisin ba mu inda aka ce karara kada kada a yi sallah a makabarta ba babu ko kamar yadda ga lafazin hadisin ij'alu fi buyutikum min salatikum wala tattakhidhuha quburan ku sanya wani sashi daga cikin sallolinku a cikin gidajenku kada ku rike gidajenku zamto kamar makabarta a cikin wannan lafazin mun ji inda aka ce kada ku sallah a makabarta babu to idan wannan yake nufi mun sallama mala ya ce wa in arada nafi zalika mutlaqan fala idan ku abin da yake nufi kore gaba daya hanin sallah a makabarta a cikin hadisin yace to ba mu yadda ba ba mu yadda da wannan ba kamar yadda ne mana bayani a misalin da zan ba mu shine kamar mutane ne guda biyar za su shiga wani waje gurin nan ba a shiga sai da wani izini a hannunsu to misali sai shi mai kula da wajen sai ce a duk wanda ya san bashi da takaddar izinin shiga ya koma a cikin mutum biyar ɗin mutum biyu suna da ita mutum uku ba su da ita ina fata an fahimta kaga a fakaice me yake cewa mutum uku nan su koma amma ya fito ya ce da wani da wani da wani ku koma bai faɗa haka ba to kama haka ne annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi bai fito fili ya ce kada ku yi sallah a makabarta a cikin hadisin ba amma kuma ya ce me kada ku san gidajen ku zamto kamar me kamar makabarta ya ce ku rinka yin sallah a gidajen ku to wannan shine abin da mala yake nufi faqad qadimna wajh istinbat mala yace riga mun gabatar da fuskar da imam al-bukhari ya turo wannan hukunci yayi masa babi a cikin littafin sa wa qad naqala ibn al-munzir an akthar ahli al-ilm annahum istadallu bi hadha al-hadith ala anna al-maqbarata laysat bimawdu'in lissalati ibn al-munzir ya ciro zance daga ma'abota ilimi da yawa akan kafa hujja da suka yi da wannan hadisi da yake akan nuna ita makabarta fa ba gurbi mai da aka tanade shi dan ai sallah wakaza qala al-baghawi fi sharh sunna hakan imam al-baghawi ya faɗa cikin littafin sa mai suna sharh sunna wal khattabi da imam al-khattabi to ina gani ne kamata mu dakata saboda zan san yana da yawa kwarai da gaske kuma lokaci ya riga yayi insha Allah ta'ala sai bi shi hankali mu karasa wannan dai maganganu ne masu matakar muhimmanci wanda ya kamata kowane ɗalibin ilimi ya tsaya saurare su mala yana kokari ya kawo maka duk wasu dalilai da masu halattawa suke kawa da kuma masu haramta domin ka hada duk inda bayani ya tashi ko tattaunawa ka san inda zaka kama amma yanzu idan ka rike kawai cewa baya halatta a yi sallah a makabarta sai wani kawo maka irin wannan tunanin ya zaka yi da shi kenan baka da dalili ko jadda ka ture shi amma ya kamata don lokacin da kake da hujja a hannunka mai karfi to ka rike hujjar waninka wanda yake da kishiyar yake da kishiyar fahimta irin taka abin nufi shine ko da tattauna ta hada ku kai da shi ka san abin da aka kawo domin ka ture wace tasa magana Allah ya samu dace abin da muka faɗi daidai Allah ba mu ladan gaba daya kuskuren da muke kuma Allah ya fi mana wa sallallahu wa sallim ala nabiyina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi subhanakallahumma wa bihamdik أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك ولا حول ولا قوة إلا بالله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته